أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى الدين وبعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana na sha tara ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da a hudu ga watan shida 2018 ranar litinin insha Allah za mu ci gaba da gabatar da tasirin mu kamar da muka saba wannan masallaci na madina ta tsawa angon sarakuna na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولتقم طائفة منهم معك وليعقلوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتعت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا هجرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أصلحتكم فأمتعكم وأمتعكم فيميل وأمتعكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم عزم من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا هزركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كنت فيهم إذا ka kasance a cikin sahabbai fa aqamta lahum as-salat kai niyan tsayar musu da sallah an zo da shi sigar madi ana nufin mudari wato in za ka tsayar musu da sallah faltaqun ta'ifatun minhum wasu daga cikin masu sallah su tsaya ma aka tare da kai a sahun sallah a wal yaquzu aslihatuhum a wato su rike makamansu wato wato wasu wasu jama'a daga cikin cikin su su tsaya a wajen a sahun yaƙi na kenan su kuma riƙe makaman su ba za su zo su yi sallan tare da kai ba dalilin wannan saukan wannan aya kamar yadda ibnu kasirin ya fitar a cikin tafsirinsa musamman in ka duba muktasar ibnu kasirin juz'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da ɗaya a inda aka ruwaito daga abi ayyashin az-zuraki qala yace kunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi usfan mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a usfana fasta qabala na mushrikuna sai kafirai suka fuskanto mu alaihim Khalid bin al-Walid Khalid bin al-Walid yana jagorantar wahum bainana wa bainal qibla su kuma suna tsakanin mu da al-qibla to suna ta ta gaban mu ta wajen da muke fuskanta mu sallah fa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorance mu ya mana sallah az-zuhra sallan azhar faƙalu sai kafirai suka ce kai laƙar kano ala halin sun kasance kan wani yanayi lau a sauna girrar da a lokacin ya kamata mu sami wato mai yaudare su wato lokacin ne sai mu da sai mu triban wato rashin faɗakan wato ma'ana riba rashin faɗakan musulmi ma'anarsa shine wato da ce musulmi suna ruku'i sun yi sujada kenan musulmi ba su faɗaka ba ko sai su rufe musulmi da kisa kawai a wani an yi an yi sujada ana sallah ba a kafin a dago ana yin sujada su kuma su auka kan musulmi su kakkashe wai sun yi kuskure da sun san haka ake yi ai da ake haka addinin ma yake dole ya an yi sallah an yi sallah kuma a kifa kai kasa in an kifa kai kasa ba a gani ba ai kafin a dago sun auka mutane sun sassare su sai suka suka faɗa wa junansu haka shi kenan sai suka sai ai shi kenan ku bari akwai wata sallan da za ta zo sun fi son sallan akan ƴaƴansu da rawukan wato sallan la'asar inda an yi sallan azhar musulmi sun fi son sallan la'asar akan ƴaƴansu da rawukan dan haka idan wannan sallan ta zo sai mu kifa a kan to shi kenan sai da jibril ya zo tsakanin sallan azhar da la'asar gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sauko da wannan aya na'am wa idza fa idza sajadu idan su masu sallah suka yi sujada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fal yakunu su wa'annan wa'anda suke gadi su kuma su kasance min wara'ikum ta bayan ku suna kallon abin da ake ciki har ku gama sallah su suna tsaye da makamansu sannan an gama sallah raka'a ɗaya da wayannan tunda a wajen tsoro sallah raka'a biyu ake yi ba raka'a huɗu ake yi ba walta ta ta'ifatun ukura sai ɗaya jama'an su zo lam yusallu wanda su ba su yi sallah ba suna gadi fali sallu ma aka fi sallah tare da kai wayannan in an in aka zo aka aka yi manzon Allah ya raka'a ɗaya to sai ya tsaya idan ya tashi tsaye to sai ya nuni wa na baya sai su cika raka a ɗayan shi kuma yana tsaye idan suka yi sallama suka tashi sai su koma ya su karɓi tsaron a hannunsu su karɓi su ɗauki makamansu sai wa'incan kuma wanda suke tsaron sai su dawo sai su yi sallah raka a ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cika idan ya cika su kuma sai su ƙara su cika nasu raka a ɗaya to yanda aka wannan sallah wannan tsarin sallah ita ake kai masa salatul khawfi sallan tsoro a wurin yaƙi ake yin ta waɗanda zai na kafaru a wayanda suka kafarta sun yi gurin lautar gafalona na asali hatikun da ma za ku manta makamanku ku a ajiye ku zo sallah ku zo su fashe makaman tare wannan ma wani sabon strategy ne banda ana sallan an ce kowa ya riƙe makaminsa yanzu kowa ya riƙe makaminsa shine wal yakhudhu hizrahum wa aslihatuhum su rike tsaron su su rike tsaron su kuma masu sallah su rike makamin su ko kana sallah ba za ka aje takobin ka ba sai ka rata yaki saboda a tsarin baya akan tsira ta kubba ne a tara abu daya a zo a kama sallah to kaga koda ana da masu gadi su za su iya mamaya kuma su tare wannan makamai da ake da sai aka ce kowa ya rike makaminsa in ma a ina za ka ajiye ma a gaban ka za ka ajiye ka ajiye wadda da zai na kafaru kafirai sun yi gurin lautar huluna da za ku rafkana an asila a cikin gabarin makamanku ku ajiye wa amsa a cikin ku bar kayayyakin ku a gefe sai miluna alaikum mai latan wahida sai su karkato kanku karkatewa karkatowa gaba ɗaya kwaya ɗaya tal wato su bugo da ƙarfi su yi kanku gaba ɗaya ku san sama ku kwace makaman ko kun ba ku da makami kada makaman ya zama yana bayan ku kada kayayyakin ku ya zama yana bayan ku sai su taku a gaba ko ba ku da komai to dan haka ku yarda da haka wala junaha alaikum amma ba laifi a gare ku in kana bikum azan kaman ba ku da lafiya ko min madarin ko kuma in wata cuta tana tare wani damuwa na tare da ku kamar misali min madarin ruwan sama aw kuntum marza ko ba ku da lafiya an taba u asliya ta kuma ba za a ce mutum dole ya kwan ya rike makaminsa a jikinsa ba idan ana ruwa yana iya cire makaminsa ya ajiye a ƙasa saboda nauyin makami sannan kuma da kuma in baya da lafiya saboda yanayin marar lafiya shi ma zai ajiye makaminsa a gefen wa ku zuhirar hijirakum amma fa ku riƙi tsaronku sosai kar ku yadda ku yi wasa da abin da ya shafi tsare kanku na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah ku sani Allah adda ya tattali azaban muhina azaba mai wulaƙantarwa lil kafirina da kafirai to da aka zo sallar la'asar shikenan sai manzon Allah ya raba mayakan gida biyu da ya raba mayakan gida biyu ya ajiye wa'annan suka zama suna gadi wa'annan kuma suna wajen yaki da suka ga haka ya suka ce ka mutanen na al'amarin su al'amarin su ba wanda zai iya akwai wani wanda yake gaya musu abu a koyi wato da yake ba san addini ba Allah ya wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suka yi mishin a can cikin su ba wanda ya sani ba wanda ya taho cikin musulmi daga cikin su ya za su ce wani yana gaya mutane al'amari sun ce da akwai wani abu da yake sanar da musulmi abinda duk ake shiryawa a boye na'am فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
نعم فإذا قضيتم الصلاة إذا كنت قمت صلاة fadkurullaha ku ci gaba da ambatan Allah kiyaman ko a tsaye kuke ku rinka tira ambatan Allah wa qu'udan ko a zaune kuke wa ala dunubin ko a dunubikum ko a kwance kuke kar ku bar ambatan Allah domin ambatan Allah din nan shine babban mabudin nasaran ku a wajen yaki don haka duk al'umman da ta rike ambatan Allah tana da nasara duk al'umman da ta yi watsi da ambatan Allah tana da asara shi yasa ma wata kila yanzu ake ta kokarin a yaƙi musulmi su daina ambaton Allah saboda ya zamanto ba su da fawa a cikin duniya wai zan ma'anantum idan kuka natsu babu yaƙi an gama yaƙi kun yi nasara faƙi musalatin ku tsayar da sallah yadda take wato wannan shine hujjan da take nuna cewa a ƙa'ida ta usulul fiqh aka ce الضرورات تقدر بقدرها قاعدة أصول الفقه الضرورات تقدر بقدرها إذا أنت أبو كذا يا ساعة تنزل وتقاعدة تكرأ سبب ضرورة كذا to wannan larurar in za a yi za ka yi abin ne daidai iya gwargwadon yawan yanayin yawan larurar naka da kuma lokacin larurar naka idan larurar naka ta gushe to shi kenan kuma sai a koma asalin yanda ake saboda duk wani abu da aka yi aka yi rukusa a cikin sa a shari'a to bayan rukus bayan larurar ka ta guce ba za ka ci gaba da amfani da wannan rukusan ba shine malaman usulul fiqh suka kawo wannan istilahi din ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha daruna ana auna ta daidai gwargwadon ta ne a nan ne ma aka san cewa idan kana sallah baka da lafiya in ba za ka iya yin sallah a tsaye ba to sai ka yi sallan in za ka iya yin sallan a zaune a dingine sai ka yi ba za a ce kawai don ba za ka iya tsayawa haka ba sai ka zauna a'a in za ka iya yi a tsaye amma a dingine to sai ka yi a dingine in ya wuce dingina za ka iya a zaune sai ka yi a zaune ba za ka yi a kwance ba in ya wuce gama kuma ba za ka iya a zaune ba sai ka yi a zaune a jingine in ya wuce a zaune a jingine ba za ka iya ba sai ka yi a kwance a kishingida a bangaren ka na dama duk wannan daga wannan ayan ne malaman usul fiqh suka fito da wannan idan ma'anan to fa sai musallati da an ba su dama su raba kansu biyu su yi sallah ga yanda za a yi to amma yanzu kuma aka ce to in an samu natsuwa fa a mayar da sallah yadda take a ƙi musallati ko tsayar da sallah yadda take kamar yadda matafiyin da yake kasar yana dawowa gida sai ya ci gaba da cika sallah kamar yadda mutumin da yake azumi yake shan arwa baya da lafiya saboda rashin lafiya yana samun sauki ya tabbatar zai iya azumi wace gari sai ya tashi da azumi wannan shine a barura su kaddaru bi kadariha ba za a wuce iya gwargwadon inda larura take a kan wani abu abu na biyu da wannan aya ta koyar da mu darasi aya baya kenan cewa da aka yi faltaqum da'ifatun minkum minhum ma'aka wal yaqudu aslihatahum idza sajadu falyakunu min wara'ikum anan sai aka aka wannan aya tana nuna muhimmancin hada kan musulmi da hadarin raba kan musulmi abu ne mai sauki da kawai sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma ayar sai ta ce idan kun zo sallah ka raba mutanen biyu kai kai sallah da jama'an farko ku cika sallan ku sauran jama'a na biyu su yi gadin ku idan kun gama sallah jama'a na biyu su kuma su zo su yi sallah jam'i da limamin ba magana ta kai to amma sai aka halatta malamai suka ce har aka halatta abin da bai hallata ba a sallah ba wurin da aka taɓa samun irin wannan sai a sallar tsoro mamu masu koyi da liman su yi sallah su yi sallama su tafi su bar limamin su bai sallama ba saboda muhimmancin haɗin kan musulmi aka halatta su cika sallar su yi sallama limamin su bai sallama su tafi su bar liman bayan sun yi raka ɗaya da shi sannan sauran jama'a su kuma wannan ba ya yi hususiya ce ta manzon Allah kowane lokaci ya ce ta sunan musulmi to haka in sallah ta zo haka za a yi limamin zai sallah da jama'ansa kashi biyu kashin farko ya musu sallah rabi ya bar su cika rabi bi sallama su tafi ci gaba da ƙara tsaro sannan kashin masu tsaro kuma su zo su yi sallah tare da limamin haka yake a cikin littafin fiqihu da dunna addini tsarin sallan tsoro to kaga wannan yana nuna muhimmancin haɗin kan musulmi ba ƙaramin matsala ne zai sa a raba sallah ko a raba masallacin musulmi ya zama to wasu na sallah daban wasu na sallah daban ba na'am to Allah subhanahu wata'ala ya ce inna salata ku sani ita sallah kanat ta kasance kitaban mawquta wajiba ce kitabun nan a matsayin fardun ne wato farban ne ita farilla ce mawquta an kiyatace mata lokaci saboda haka in ba wata larura ba kuma nan an yi halatta a yi jam'i to amma in ba wata larura ba ba za a yi jam'i ba kowanne a ajiye shi a lokacinsa dama asalin sallan kan yaya take ne a asalin sallah a ƙa'idar shari'a ga lokacinta azhar ga lokacinta la'asar ga lokacinta magariba ga lokacinta isha'i ga lokacinta to kowanne in ba irin wannan abu ya taso ba ko a tsaye da sallah a lokacin shi yasa ba a wakil ma'anan faqimus salata idan ma'anan su faqimus salata inna salata kana al-mu'minu kitabun maquta ku tsayar da ita da ruku'in ta da sujudanta da tsayuwanta da cikakkun sharuɗanta amma wajen yakin halatta har ma a rinka sallan ana ishara a tsaye idan abin ya tuɗe ba daman a yi sallah sun ki tsayar da yaƙi kuma ba daman a raba mutane biyu a yi sallan to a ƙa'ida ta ta fiƙihu shi ne a yi sallan haka kawai limai ce to ikama ladan ya yi ikama ya yi ikama limai ya kabbaran harma saura su yi kabbaran harma ana kai hari ana kariya ana kai duka ana ruku'i da ishara da kai daga kai dagowa daga ruku'i ishara da kai sujada ma ishara da kai har a yi sallama to duk wannan tsari ne na salatin saufi idan kuma aka samu natsuwa to sai a yi sallah daidai yadda Allah subhanahu wataala ya ce a yi ta a lokacinta a yi ta kuma bisa tsarin da rukuinta da sujadanta da kuma tsayuwanta na'am ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون فما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
to wala kai no kar ku yi rauni fa ibtiga il qaumi wajen neman inda makiyan kunnan suke in ta kunu ta'lamuna in kuna jin radadi ne fa innahum ya'lamuna ai su ma radin suke ji kama ta'lamuna yanda ku ne jin radadi me yasa su ba su hakura ba suna kokarin neman ku ko kuma za ku kyale su in zafi ne zafi ne in ciwo ne suna su ma suna jin ciwo to ya za ku zama ragwaye su su fi karfin ku duk da suna jin rauni su dage suna dada suna dada mamayan ku ko kuma kuna da gudu kuna dada gudun su kar ku yadda da haka sa su a gaba yanda suka sa ku a gaba mu an ce wannan kaman tana magana ne tun tuni akan wancan lokacin da aka yi yakin udu din nan da manzo Allah ya ce a bi su saboda a daɗa razana wata da ku kuma kun ƙaru a kansu saboda ku kuna ƙaunan ma la ya zuna abin da ba su ƙauna min Allah daga Allah su duniyar ce kawai a gaban su ku kuma kun san abin da za ku samu bayan nasarar ku da komai za kuma kuma kuna ƙaunan samun lada daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuna kaunan samun wato aljanna wanda Allah subhanahu wata'ala ya alkawari gare ku su kuma ba su kaunan samun komai su kacci ne kawai masu son su samu duniya iyakacin burin su kenan amma sun yadda akan duniyar su su mutu ku kuma da duniyar ku da lahiran ku duka kuke nema ya za ku yadda ku bari a ce kuma a haka ku kuka fi su rauni na wakana Allah Allah ya kasance aliman damar masani ne hakima mai hikima ne da ya shirya muku wannan tsari.
Inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litaquma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil qa'imina khasima
Inna anzalna ilayka alkitaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun ka saukar maka da alqur'ani bil haqqi yazo yana bayanin gaskiya duka hakuma mun saukar da shi gare ka ne don kai hukunci bainan nasi tsakanin mutane bi ma arakan ba da abinda Allah ya nuna maka yace haka za ka yi haka kawai za ka yi ba ruwanka da yin abin da sun zuciyar wasu yake nuna mu wala ta kun kar kasance kasiman mai kariya kamar lauya lil kha'inina ga wa'inda suke maha'inta mutane maha'inta su zo suna kokarin canja maka ma'an canja ma manufa ko canja maka ra'ayi akan hukunci to karka yadda da wannan wannan ma tana daga cikin manya-manyan wato martaba ta musulunci cewa shi musulunci ba ruwansa da goyon bayan musulmi ma kansa in bai baya da gaskiya ko da akan kafiri wanda wasu wasu masu wani addini ba haka suke ba kafirai ba haka suke ba su kawai suna goyon bayan dan uwansu ne ta kowane hali to musulunci da addini ne na adalci da tsari shi bai yadda da wannan ko kai musulmi ne baka da gaskiya ka zalunci kafiri to musulunci ne zai maka hukunci ya tabbatar da gaskiya wa kafirin ya ba shi haƙƙin saboda ai abu ne daga Allah ba abu ne na son zuciyar dan adam ba dalilin wannan kamar yadda aka ruwaito cewa akwai wani mutum daga cikin mutanen Madina ana ce masa du'umatu dan abirik to yana daga cikin bani zufar mutumin madina ne ya musulunta sai ya saci wani sulke sulke rigan karfe yana da tsada a da saboda riga ne na karfe aiki ake sosai a yi ta zobba ana hada ana hada har a yi rigan haka yana da tsada dama sun ne kayayyakin defense suna da tsada kayan tsaro to sulke yana kare mutum daga abubuwa da yawa akwai kwalkwali shi kuma daban ne shi ma na da tsada shi kwalkwali wani karfe ne akan yi shi yana da yana da kokon kai yana kuma da da wani abu da ya sauko haka mai dan fadi karfe da ya sauko haka ya wuce haba mai dan fadi yana tare kunne akwai kuma wani karfe mai dan fadi da ya zo yana tare wuya ta baya haka to wannan shine kwarkwali shi kuma sulke shine rigar gaba ɗaya akan yi ta zubin kamar yadda ka san sarƙa haka ake yin ta rigan ta ko ina ta kamar sarƙa ne zobba zobba ne tun annabi dawo da ya fara kirkiro mai zobe da ba mai zobba ake yi ba mai sanda sanda ake annabi dawo da ya fara Allah ya bashi wannan ilimin ya kirkiro mai zobe zobe wanda za a sassaka haka haka to sarƙoƙin da sai su harada da ta ko ina don an kama kara sai a samu karfin ba za a samu jikin ka ba da takwas an kawo maka maki shi ma sai a samu karfin ba zai same ka ba kuma ta ciki dama akwai kaya da ake sawa masu ɗan kauri da suke tarewa to haka kuma in an kawo maka tsara ta kai falfali ya tare in ma za a kawo ma jifa da maki ta kunne wannan karfin nan ya tare in ta baya a kawo ma tsara ma nan ya tare ta gaba ko dama kana riƙe da takobinka shi ne to sai ya sata na wasu mutane ne sun sa a cikin buhu ta hikiman su da suka sa a boye suka zuba gari suka zuba gari akan can da yake cikin buhu ɗin to shi ɗu'uma ne ya sata da ya sata a gurin makwabcinsa ana ce masa ƙata da tsakan nu'uman shi kenan sai ya ɗauka to lokacin da ya ɗauka yana tafiya garin yana tsiyaya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da ya ga gari na tsiyaya sai ya je sai ya kai gidan wani bai hude ajiya ya ce ga ya kawo masa ajiya sunansa zaidu ɗan sami shi bai hudin ke to shi kenan aka nemi sulke ba a samu ba an ɗauka tsoma ne aka je wurinsa ba a samu a wurinsa ba ya ce ya rarrasa cewa shi ba ke ɗauka ba to shi kenan shi bai san bai san ma inda aka ajiye ba sai suka kyale shi sai suka bi sai suka je daga gidan suka biyo ai mun sa gari sai suka bi layin da gari daga ɗakin suka ga ga inda garin ke daga sai suka bi har gidan bai hude suka je suka samu bai hude suka ce mun kama ka a kai ne barawon da ka sace mana sulke ya ce ya rarrance musu ya shi ba ke sata ba amma ɗomar ne ya kawo masa ajiya don haka shi ba shi ya sata ba shi bai ma san na sata ba ne mata da ya kawo masa ajiya ne shikenan sai suka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangin da ummata kenan dangin da ummata ba wanda aka musu satan ba su wanda aka musu sata suka kai makaran magana suka ce kawai to a tafi gurin manzon Allah suka dauki bayhude suka dauki ummata aka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dangin da ummata suka zo suka ce suka kare ummata musulmi ne kuma cewa kan dan uwansa mutumin kirki ne ba san shi da mummunan hali ba ba dai yiwu ya zama shi yayi wannan abu bai gode kawai ya tashi sulke yana son ya shafa wa dan uwansu kashin kaji dan tsoro mata ya ce shi barke kai masa ajiya ba da ya ga abu ya faɗo kan to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah da har ya yi nufin cewa to ai sai da mutanen kirki musulmi zai amfani da shi shikenan sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu da wannan aya da aka sauko da wannan ayan sai umar ya gudu ya tafi makka ya kafurta yana can makka bayan ya kafurta shikenan yana bai bar halinsa ba ya ci gaba da 'yan sace-sacensa wata rana ya je yana huda wata katanga yana tone wata katanga zai shiga gida ya yi satar sai katangan ta fato ta fado a kansa ta rushe ta fado a kansa sai ya mutu yana tashi yayi asara kuma musulunci to shine Allah subhanahu wataala yake to mu mun saukar maka da littafin mu ne da gaskiya ba mun saukar maka dan son zuciya ba saboda haka kai hukunci da gaskiya da abinda Allah subhanahu wataala ya nuna maka kar ka zama mai kare wa'anda suke mahayinta wastaghfirullah
wastaghfirullah inna allaha kana ghafuran rahima astaghfirullah ka nemi gafaran Allah bisa niyan da kai niyan da kai naka ka, ka saurari wayannan duk da ba wani dama manzo Allah ba wai shi ya goya baya wa son kai bane amma dai niyyar da yayi na cewa zai taimaka zai goyi bayan musulmi ya nemi gafaran Allah kai inna allaha sani Allah kana gafura ya zama mai gafara ne rahiman mai jin kai ne wato wannan shine abin da ake cewa hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin inda mu inda musulmi ne yayi wannan lada ma za a bar man ijtahada fa akhata ko yana da ladan ijtihadi ko man ijtahada fa asaba falahu ajran man ijtihada fa asaba falahu ajrun ajrun wahid wanda ijtihadi ya samu dacewa ya samu lada biyu wanda ijtihadi ya samu bai yi dace ba yana da ladan ijtihadi to amma manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ne gafaran Allah saboda su annabawa yanayin sanati da tsafta da ake nema a gurin su ya fi tsanani akan yanayin sauran mutane na'am
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا عصيما ولا تجادل كركي كاريا عن الذين يختانون أنفسهم ga waɗanda suka haifi kansu da sata da da cin amana ba ruwanka da su komai musuluncin su inna allaha shi Allah la yuhibbu baya son man kana khawwanan duk wanda ya kasance mahaƙinci asimin mai yawan sabo abinda muka rasa a zamanin mu kenan mutane mutum komai lalacewansa sai a ce ai dan uwa ne ko dangi ne ko dan kungiya ne ko dan ra'ayin mu ne sai yayi abin da yake so sai a kare shi kai har ya kai ga matakin da mutum ya rinka kawo illa a cikin al'umma ko a cikin tafiyan wasu jama'a an sani ya kawo sharri amma har a kasa buɗan baki a yi magana wanda ma ya buɗe baki ya magana yake faɗin munanan ayyukansa har a mai da shi abokin abokin gaba ko mamaki kamar yadda matsalan nan da muke kanta ta faru lokacin da muka fara magana akan lalatattun mutanen da suke ibahiyai wanda suka fanɗare sai zamanto mutane da yawa suna ganin kamar mu ne ba mu kyauta ba har ma ana jin haushin mu mun san ma har zagin mu ana yi to yanzu kuma da abin ya baci sai aka zo kuma aka to aka ji kunya saboda haka musulunci ba ruwansu da kare mutum mara gaskiya wai kawai a kar aji kar a yi ba wani wannan mutumin da ya zama mutumin banza ba mutumin Allah ba baya bukatan wasu musulmi su masa wani kariya ko su kama masa wani mafita in dai dan Allah ake na'am يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون me yasa suke neman ɓuya? wai su suna neman ɓuya ne nan nasi daga mutane kar a gane su kar a gane ha'incinsu kar a gane satansu kar a gane fasikancinsu kar a gane munanan halayen wala yastakuna min Allah amma ba su neman ɓuya daga Allah sun yarda Allah ya gansu suna aikata mummunan aiki su dai ba kunyan Allah suke ji ba kunyan mutane to yanzu ne ma masana Allah suka ce ai mai cewa ya san Allah kuma yana saɓon Allah ma ai munin son ya kai nesa idan har ka san Allah ka san yana ganin ka a ko ina kake yana tare da kai ya zama to kuma za ka saba masa wannan ya zama bushewar ido ke gara mahajubi shi mahajubi yana jin Allah baya ganin sa yana can irin wancan tauhidin mutanen nan daga can nesa labarin sai yake ji ya ga shi me yiwa za a iya cewa zunubin sa ya fi sauki saboda shi gani yake Allah baya ganin sa baya jin sa amma kai da kasan Allah na ganin ka na jin ka ai zunubin ka ya ci na wanda bai san Allah na ganin sa na jin sa ba saboda kai naka ya zama bushewar ido da rashin kunya kamar yadda wani malami aka ce masa ina matsayin wanda yake fitowa a ka'idan a ka'idan malamai na shari'a wanda yake zunubi a bainar jama'a kuma har hadisi ya kawo wannan ya fi laifi akan wanda ya buya yake yi saboda wanda yake bainar jama'a yana da zunubin yi da zunubin kuma nuna wa jama'a kuma manzon Allah ne ce Allah ya jarabi mutum da bala'in sabon Allah to ya nemi ya nemi taimako akan kansa da koyewa alal aqalla dai Allah ba ya san almujahid to amma fa kaman wajen khassatul khassa wajen kaman annabawa da mursalai da waliyai da zaɓaɓɓun bayan Allah to kusan ba bambanci domin an tambayi wani bawan Allah ne matsayin mai ɓuya ɗaki yana zunubi ya ce wai ai wannan babban babban munafiki kenan babban mai sabon Allah kenan shi bai shi sai da ya ɓuya ma daga shi sai Allah sai sai yayi to ala ayi halin duk wannan din cewa sai da ya ɓuya daga shi sai Allah sai yayi shi ne ma'a shi ma yana layin hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin shi a hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin su abraru in suka yi laifi suka yi za su yi abu ma ne zama hasana ne yanzu ya kuye ya yin ma ya kyauta ya rage ko ba haka ba to amma wajen muqarrabu na fa sayyi'a ne ko sayyi'a ne kamar yadda ana kawo misali da isar annabi musa lokacin da ya yi hijira suna magana akan cewa shi shi annabi shi an annabi Musa ne ko annabi annabi Yusuf ko shi lokacin da ya ya tafi Misira ko aka yi kisan maganan maganan laifin laifin maganan matan sarki da ta nemi zulaiha da ta nemi su yi lalata da ita ko ai ka ga baki ɗaya shi baya da laifi a ciki duk abin da aka yi shi baya da laifi a ciki amma ya gwammace ya gwammace shiga kurkuku akan ya tsaya ya kare kansa ya gwamnati gara a sai ka kurkace rabbi rabbi sijina habba ilayya mimma ya duna ni ilai saboda haka har ma ya bi ka'ida ma ta shari'a ma na kare kansa kamar yana ganin sanan ma laifi ne gara ma ya guji wurin gaba ki da shi yasa ma ake san yawancin malamai da wuya ka samu in ba ta yi muni malami kaɗan ne suke yarda a je kotu ana shari'a da ko wasu abubuwa wanda suke kai kana ganin hasana ne abunka sai ya ne a wurin ƙarin duk wanda ya samu ƙarin martaba yana da ka samu kamar yanzu misali malami ko babban mutum ko liman kamar liman wannan limani shin ya sha rake yana jin kan titi yana shan rake abunsa haramun yawwa ba mutunci yana nan amma kuma yanzu wanda shi kuma ba wani shugaba ba ne ba an gani yana shan raken sa shi yana ruwansa ko to irin wa'annan abubuwa zama da haka akwai yanayin matsayinka yana sa ya zama to kai abin da kai gashi ba ba wai asalin shari'a ta haramta shi bane to amma kuma kai a wurinka kai kai abin matsala ne zunubi ne kai a wurinka an gane na to shine to nan har an aka ce manzon Allah ne mu gafaran Allah akan wannan yawo dan kaman neman neman neman ya bi ra'ayin masu neman yanzu ra'ayin masu neman kare mara gaskiya duk da ba wai ya san cewa ba su da gaskiyan bane amma sai aka ce musu da wasu da shirullah na'am so suna neman buya daga mutane ba su neman buya daga Allah ko kuma a wani wuri aka ce wa suna in sun buya wa mutane ai ba za su buya wa Allah ba ai yanda malamai da suka ce yastashiruna minan nasi khawfan wa haya'an wai suna koya wa mutane kar a gane laifin don tsoron kar a tsayar musu da hukunci don kuma suna jin kunyan mutane wala yastakhafuna min Allah amma ba su kuma neman su koya daga Allah wa huwa ahaqqu alani Allah shi ne yafi cancanta bi an yustahaya minhu a ji kunyansa wa yakhafa min iqabi a ji tsoron azabansa ba dan haka bane saboda su mahajubai saboda kuma su yan tauhidin wata kila Allah baya ku sani shi yasa suke ganin Allah ma ba baya gani balle a ce a ji kunyan sa ko a boye masa to sai Allah kuma ya kawo mai iya da wasu ke ta ai ilimi ne kawai inda ake warware jahilcin masu tauhidin shirmen nan kenan yastakuna minan nasi wala yastakuna min wai suna koya wa mutane amma kuma ba ba su koya wa Allah huwa ma'ahum to ai yana nan lokacin da suka yi satan yana nan mai za su ji kunyan sa ba amma suna jin kunyan mutane ta kowace ɓangaren fasara biyu ka fito dushi ma'anar sa ɗaya ne ko ka ce ai ba za su koya wa Allah ba tunda yana nan duk ɗaya ne eh suna so su koya wa, wa mutane ne sun sun koya mutane ai ba za su koya ma Allah ba wa huwa ma'am tunda yana nan tare da ko kuma a'a sun ji kunyan mutane ba su ji kunyan Allah ba alhali kuma Allah na na kallon na tare da su yana nan izi bayyituna ma la yarda min al lokacin da su mutanen su ummatu suka je gida suka yi mitin suka shirye abubuwan da duk suka shirya za su zo su gaya wa manzon Allah dan su kubutar da dan uwansu ai Allah yana nan to yanzu wannan tauhidi me gyara a cikin sa aya ce kararaba amma wasu na nan lalle lalle sai a ce Allah baya nan labari yake da shi ilimi yake da shi to shi yace yana nan wa kana Allahu Allah ya kasance bima ya amaluna da abin da suke aikatawa muhiɗan mai gani ne mai kewayewa da duk abin da suke aikatawa na'am ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم شيء وكيلا na'am hantum ga ku ha'ula'i ku waɗannan dangin du'umatu jadaltum anhum kun yi jayayya don kare maha'incin ɗan uwanku ɓarawo fil hayatid duniya a rayuwar duniya kun kare ɓarawo maha'inci to na ji kun masa lauya a nan duniya kamar yi jadilun laha an hum yawon kiyama waye zai zo kuma lahiran Allah ya tashi hukuncin abin da ya gani ya ji ya yi musu lauya kuma idan kai kana ganin a nan duniya saboda son zuciyanka da goyon bayanka ga mutumin da kake ganin shi ne naka za ka iya tsayawa da ƙarya da gaskiya ka kare masoyinka ka kare mutuminka da kake ganin shi ne naka ko da baya da gaskiya to Allah ya ce je ka ka kare shi to ka kare shi a nan rayuwar duniya to Allah ce ka biyo shi nan guri na lahira ma ka masa lauya idan kun mutu lauya a duniya kun kare har kun zo ga umarza Allah kun mutu lauya kun iya magana kun jidduye magana kun ce shi ne na gari alhali ba na gari ba to Allah ya ce to kuma ku biyo shi ai zai mutu ya taho guri na ku biyo shi lahira kuma ku zo ku yi jaya waye a cikin ku zai yi shine Allah yake tambaya waye ya isa ai babu ko ba haka ba ومن يجادل الله عنه يوم القيامة وزي زو يي جاييya da Allah ya kare kuma a ranar lahira duba wannan fa wannan aya tunda muka fara karatun nan hannan kafiri Allah yake karewa akan mahaincin musulmi ko ba haka ba kafirin da yahude ne ya yi ha'inci aka nemi a shafa masa kashin kaji musulmai suka haɗa baki za su kare kafiri za su kare ɗan uwansu su masa masa kariya su ba shi goyon baya kuma har manzon Allah ya nufi kamar zai bi fahimtar saboda iya bakin ku da sauran abin nan kuma Allah ya ce ina ina nan lokacin da kuke nufi in kun yi mutum kun dauka ba wanda yake ganin ku ai ina ina ganin lokacin da kai mutum can jama'a to wannan fa ku duba yadda musulunci yake shi ba ruwan sada son kai da goyon baya komai rashin kirkinka Allah ya fallasa shi ba ruwansa kuma musulunci zai tsayar maka da hukunci ba ruwansa shi ne Allah subhanahu wataala ya ce to kun kare shi a duniya kun ce mai gaskiya ne kun to waye ne biyo Allah ranar kiyama in masa kariya amman ya kuna alaihim wakila ko wane ne zai zo ya zama mai karba in Allah ya kama shi zai hukunta shi a lahira waye zai zo ya zama wakili ya ce ya ubangiji ni ne na zo a bani shi a kyale su ya haƙuri nan ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man ya'mal su'an duk wanda ya amma duk wanda ya mummunan aiki ya san yayi ya fito ya nuna yayi sun mai sadafirullah sannan ya nemi gafaran Allah cewa ya san ya yi laifi amma yanzu ya tuba yazidullah zai samu Allah gafuran mai gafara ne rahiman mai jin kai ne ya tuba kawai wanda duk ya san baya da gaskiya ya tuba ya zama mutumin kirki shine wanda tuba wanda za ta shafe masa zunuban na'am ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب اثما اما duk wanda ya ya aikata zunubi inna ma yaksubuhu ai yana zunubin sa ne ala nafsi wa kansa in kayi ma kanka ka cuta ko da kana ganin kayi ne ka zalunci sauran ɗan uwanka musulmi ko ka zalunci wani ɗan uwanka musulmi wa kanka zaluncin ya koma saboda shi dai a nan duniya kai ka rage kanka saboda duk abin da kai nan a lahira za a je a ciro haƙƙinsa a baki a cikin abin da ka tara a filin a filin kiyama saboda haka wa ka zalunta kanka ka zalunta na'am wa kana Allah Allah kuma ya kasance aliman masani ne da duk abin da kuke aikatawa hakiman kuma mai hikima ne ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا تو wannan kenan wa man yakasib khadi'atan duk wanda ya aikata kuskure zunubi kuskure au isman ko ya aikata zunubi karamin zunubi ne ko babba sun mayar ni bihi bari'an a maimakon ya tuba ko a maimakon ya tsaya a tsayan matsayinsa na mai laifi to amma kuma sai ya harbi wanda ba ruwansa shine kamar ku umatu ko ga sata yayi ya kuma je ya manna ma wani ya kai gidan wani ya sa an ɗauka wanda aka gidansa ne shine farawa ba dan tabbatarwan Allah ba ai da shi kan baya da wani mafita ko ba haka ba to Allah subhanahu wa ta'ala to duk wanda yake wannan ɗabi'a shine maha'inci shi ne macuci sannan ya je ya shafa ma wani kashin kaji ya nuna shi ne maha'inci din to fa kadai sama da buhutanan wannan ya dauki zunubin yin babban ƙarya wa isman ya dauki kuma laifin yin zunubi mubinan wanda yake mabayyani
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم لهم الطائفة منهم أن يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يدعونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما نعم كذا كنت الله يتمسى la takun lil kha'inina kasima kar ka zama mai kare maha'inta kuma yazo yace inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima Allah baya son maha'inci mai yawan zunubi Allah tun da ya riga ya kira shi da maha'inci to shikenan an gama da shi shi yasa sai ya zama to ma da tabbas laifi ya tabbata a kansa Jibril ya zo ya faɗe shi aka tona masa asiri sai ya gude ya koma maka gudun sai ya koma maka ya koma wajen kafirai kenan ko kaga ya kaman ya kafinta amma dai bai nuna kaman ya ban musulunci ba to dan Allah ya tabbatar da cewa mahaicin ne kuma ba zai nasara ba sai Allah ya sake tusa masa da kamar yadda wani masana hikimar larabawa kamar Zuhair ibn Abi Sulaiman ya sa wa mahamata kun inda mur'in min khaliqatin wa in khalaha takafa ala nasi tu'lani ko yaushe mutum ya zauna da wata mummunan ɗabi'a balarabin ta ce khaliqa mummunan ɗabi'a duk yanda yake ɓoɓɓoye ta yake ɓoɓɓoye sama mutane wata rana sai Allah ya tona asirinsa ta bayyana kowa ya gane wa ga yanzu nan ya gama ha'incinsa a Madina ya gudu ya tafi Makka sai kuma a can ma sai ya je ya shiga tona ya shiga sata bai daina satin ba ya je garin tona katangan wasu kuma ya shiga gidan ya yi satan katangan ta faɗo a kansa ta rubuta kansa ya mutu yana kafiri kaji kalmar Allah ta tabbata a kansa cewa shi mahaici ne dai wato ba babu niyyar da yana dan da da yana da niyyar da yana wannan kalmar ta mahaici Allah ba zai faɗe ta a kansa ba to amma tunda Allah ya riga rubuta shi mahaici to shikenan sai ya zamanto ya mutu yana mahaici kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum baya gucewa yana ƙarya yana kwatanta ƙarya yana ta yin ƙarya har a rubuta a ce a gurin Allah wane makaryacin mutum baya gucewa yana gaskiya yana kokarin kwatanta gaskiya yana kokarin kwatanta gaskiya har a rubuta shi a wurin Allah wane ne gaskiya to in an rubuta shi maha'inci ko makaryacin nan to shikenan shi kan an sallame inda har mala'iku Allah ya ce to ku rubuta wani an yi rijistar sa a fayil din makaryata to shikenan an sallame ka kasan makaryaci in kuma Allah rubuta ka a sunan mai gaskiya ka shiga fayil din masu gaskiya kuma in an je ranar kiyama da wannan sunan za a kira su saboda haka mutane su zama mutanen Allah su guji saba ma Allah su guji yin abubuwa na ha'inci a boye in wata ran Allah zai bayyana su na'am balle kuma mafi muni abin ya wuce kuma kai da ka kai cutan ya tsaya kai ne macucin ka kuma nemi shafa ma wani kuma shi bai je bai gani ba kashin kaji wannan kuma shine babban magana Allah ya ce walau la fadlullahi ba dan falalan Allah ba alaika gare ka ya rasulullah wa rahmatuhu da rahaman Allah a gare ka lahammat ta'ifatun minhum wallahi wasu bangare daga cikin maha'inta sun yi nufin an yi billu ka su ɓadda kai gaba da sanya su zo su sa ka kai hukuncin da ba shi Allah yake so a cutar da wanda bai ji ba bai gani yanzu fi sabilillahi da haka ƙaryar nan abinda suka yi tuhuman nan ya tabbata a je a kama hannun wanda bai sata ba bai sani ba a je a kawo masa a yanke hannunsa sai an gama wannan kuma ta zo ta bayyana kwata-kwata shi ba shi bane wani irin tasku suka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki wannan shine aibin shaidan zur da kuma menene menene ake cewa ne ne ake cewa ne ake ce dora mutum bai biyo bai gani ba laifin dora mutum abu bai biyo bai gani ba shafa wa mutum kashin ka Allah ya ce to har sun yi nufin su batar da kai amma wa ma yudilluna Allah ai ba zai bar su ba ba kowa za su batar ba illa anfusihim kansu da su batar wa ma yadurrunaka min shay duk tsiyar su ba za su taba cutar da kai da wani abu ba dan duk abin da suka tashi yi sai Allah ya fallasa su wa anzalallahu alayka alkitaba Allah da ya saukar maka da alqur'ani wal hikmata ya saukar maka da bayanin addini wa allamaka ya sanar da kai malanta kunta alamu abinda baka san baka zamo ka san shi ba kana fadlullahi alayka azima fadlan Allah ya kasance mai girma ne a gare ka lokacin da ya sayar da kai Allah maka malam ta kunta alamuhu min ash-shara'i kamar da masu tafsiri suka faɗa da shari'o'in Allah wal umuri al-ghaibiyya ta al'amura na gaibi irin wa'annan al'amura na gaibi Allah ya sanar da manzon Allah waye san da manzon Allah an yi miki a gidan wani an shirya canza magana kamar yadda ya gaya wa Abbas ko a kissan da muka yi ko abbas yana maka suka shirya da ummul ummul fadli ga yanda za a yi ga yanda Allah ya gaya manzo Allah ya gaya masa ko da yanda matansa suka haɗu suka yi gulma akan cewa ai annabi ma ya ce ba zai sake kula mariyatul ibtiya ba kaza kaza kaza tsakanin hafsa da aisha ko shikenan annabi ya ce wa ya ce ki gaya masa ce a wa ya gaya masa ko ko ba haka bane allama al'alimin hakim Allah mai ilimin ya hikima ce su dani ko to irin wannan duka suna al'umurin gaibiya fadalan Allah a gare ka mai girma ne inda ya maka wahayi da mahimmanci da sauran ni'imomi waɗanda suke manya-manya na'am لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إسلام بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما to shikenan tunda ta ina aka tabbatar da ta ina aka yi dabara akai akai kokarin a tabbatar da laifi a canja shi daga kan kan du'uma a mai da shi kan bai yahudi ba ta hanyar mitin ba da shawarwari to sai Allah ya magana akan mitin da shawarwari sai la khayra fi kathirin min najwahum mutane mafi yawancin mitin din su babu alheri su mafi yawancin haduwa da ake yi a tattauna al'amura to za ka samu sharrin hakan yafi yawa akan alherin hakan kasirun min ma yatanajuna bihi fil khafa mafi yawancin abin da muke mutane suke buya su yi mitin akan sa boye to mafi yawanci za ka samu ba alheri ba in ka ga mitin ya zama alheri illa man amara bi sadaqati sai dai wanda ya yi humurni da a taru a tattauna akan ya za a yi a samu wani taimako da za a taimaka ma wani wanda yake cikin halin galabaita ko kuma wasu al'umma da suke cikin halin kunci na wani abu ko a yanzu irin su hanya kwalbati wani abu dai na taimako sadakacin dai duk abin da ya shafi a yi wani abu na alheri gina masallaci makaranta taimakon addini taimakon wasu al'umma to sai wannan au ma'arufin ko kuma to ba sadaka ba duk wani abu dai da ya zama ma'aruf ne wani abu ne alheri ne aka haɗu don a tattauna shi to wannan mitin din akwai alheri a cikinsa au islahin bainan nas ko ko mutane ne an samu akwai rigima tsakaninsu a haɗu a yi mutum a ga ta wace fuska za a fito a samu maslaha mutanen nan su dawo su shirya su zauna lafiya da junan to wannan ne kawai mutum wanda yake na alheri amma duk sauran hadisin ne mafi yawancinsa babu alheri a ciki shine imamu tsabari ya ce al-ma'rufu kullu ma amara Allah bihi in an ce au ma'rufin tunda ba a yi iyakance ma'rufi ba to duk dai abin da Allah ya umarni da shi auna daba ilayhi ko ya ya nuna mustahabi ne min a'malil birri daga al'amura ayyuka irin na bin Allah wal khairi da alkhairi wal islahi da gyara wal islahi bainal mutakhasimain da kuma sulhun tsakanin masu husuma biyu wa man yaf'al zalika duk wanda yayi irin wannan taro ya yi shi ittiga a marbatullah dan neman yardan Allah fa sawfa nutihi irin wannan kan za mu bashi da sannu za mu bashi ajaran lada azima wanda yake mai girma na'am kuma kuma har yanzu zaka samu fi yawancin haduwan mutane kirkin ba ba samu dama an zauna an yi hiran wani ba to zai yi wuya zai yi wuya a dan yi zama ana dan tattauna mitin ko dandali ko meye a tashi a tashi ba a tashi da zunubi ba an tashi lafiya yana da wahala saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi mai hasan halin sun fi yawancin zaman mu ba alheri a cikin sa sai dai kaɗan na'am ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وفاءت مصيرا ومن يشاكك الرسول duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'd ma ta bayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare shi ga hanya sirri ya san hanyar gaskiya ya san wannan hanya ita ce Allah ya ce ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce mai gaskiya ita ce daidai amma ya kauce mata wa yattabi yabi gaira sabilil mu'minina tafarkin da ya saba wa tafarkin mu'minai to wannan wallahi ma tawalla za mu jibanta masa abin da ya jibanta ma kansa ya yarda da shi wa nuslihi jahannam idan ya mutu ya zo lahira mu kona shi da wutan jahannama wa sa'at masira makoman mutum ta zama jahannama kai wannan makoma ta yi muni Allah ya tsare mu na'am إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد فقد دل دلالا بعيدا إن الله سبحانك يا تاشي ليففك على الله سبحانه وتعالى يقدر قدي أكي cewa zai yi azaba zai yi azaba zai yi azaba to hankalin musulmi ya tashi sai Allah ya ce inna Allah kusan shi fa Allah la ya gafiru an yushraka bi baya gafarta a tara wani abun bauta da shi matukan mutum ya mutu yana kafiri ko yana bautan wani Allah in ya je lahira Allah ba zai gafarta masa amma waya gafiru ma duna zalika yana iya gafarta abin da bai kai kafirci ba liman ya sha nan kuma ga wanda ya so ba mai sa shi sai abin da ya ga dama yake la yasalu amma ya falu wa hum yasalu na'am wa man yushrik billah duk wanda ya tara wani da Allah wajen bauta faqad dalla dalalan ba'ida wannan kan ya fata fata wanda yake mai nisan gaske نعم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا
مريدا نعم سيدر لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا نعم in ya da'una ai ba kowa suke bauta ba min dunin layi in ka ga ba Allah ba illa ina san sai mata daga lata ne uzza manata yar tsaniya tsumburbura duk sai ka ji mata ne ko ba haka bane eh mata ma suke mabauta wa in ya da'una ba kuma kowa suke bauta ba ba wa'annan din bane a kasan dai a fili dai suna bautan wa'annan amma asalin wanda suke masa bauta la shaytanan marida shaidan ne dama almaridi ne tsaurin kai shine suke masa bauta ta karkashin wakilansa mulata da uzza da manata da sauran la'anahullah Allah ya tsine masa Allah ya la'ance shi ya nisanta shi daga rahama shi da shi daga aljanna lokacin da ya saba masa ya kisa jada wa annabi adamu dan hassada wa qala da ya ga la'ana ta same shi ya lalace sai ya ce to bari mu yi rungume ni mu faɗi yace la attakizanna min ibadika nasiban mafruda a cikin bayin naka na gari zan ɗebi rabona mu tafi wuta tare da ba zan tafi wutar ni kaɗai ba sai na kamfaci iya nawa rabo daga cikin bayinka ya ubangiji Allah ya saboda sadaka Allah wal azi wa ballaga rasulun karim wa nanu ala zalika min shahidi